الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أيو yammacin ranar juma'a 21 ga watan safar jira 1447 za mu ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka usulus sunna wallafar al'imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala da littafi da ya rubuta don ya yi bayani akan usul wato ginshiƙai na aƙidu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suke a kai duk abin da ka ji ana faɗa to aka sansa kishiyan aƙidan manzon Allah ne shine amfanin wannan karatun ba darasin da ya gabata muna nan akan fa'atu wulatil umuri wato da'a ga shugabanni wanda a darasin da ya gabata mun yi bayani akan abin da ake nufi da wulatul umur din kuma waɗanne shugabanni ake nufi duka mun yi bayani akai cewa ana magana ne akan shugabanni waɗanda suke da na farko suke musulmai sannan kuma suna da ƙarfi na iko an gane suna da sulɗa suna da saiɗara mana suna da doka a hannu to su ake magana nan ba ana magana ba ne akan shugabanni waɗanda babu doka a hannunsu ko dai shugabanni na kungiyoyi ko na wasu kwamitoci da sauransu to waɗannan ba su nusus na shari'a suke magana a kansu ba hatta malamai da kaji ana cewa ane musu da ana magana ne in sun faɗi abin da yake karatu Allah ya ce annabi ya ce to anan wajibi ne kai musu da'a ba wai ana nufi a karan kansu ba su a karan kansu ba su da damar da za su shata ma doka kuma a ce wai dole ka bi a'a inda ya zama wajibi a bi su shine lokacin da suka ce qala Allahu qala rasulu to in suka sauka daga nan suka shiga ra'ayi to nan ba za ka saurare su ba to wannan yana da kyau mu kula da wannan eh to shine malam yace a wasan wata'atu yin saurare da ɗa'a lil a'immati ga shugabanni wa amirul mu'minina da jagoran muminai albarri jagora wanda yake mai tarbiyya mai ɗa'a ga Allah wal fajiri da wanda yake kangararre fajiri yana daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a akan saurare shi akan masa da'a in dai shi musulmi ne fajircinsa bai kai shi ga fita musulunci ba to aƙida ta ahlus sunna ba a yi masa tawaye kamar yadda za a ambata nan gaba don kawai yana wasu ayyuka na sabon Allah kamar yana shan giya ko yana caca ko yana zina ko yana swata yana swata dukiyar talakawa wannan duk ba asiri in shugaba na yin su ko dai a yi masa nasiha in zai yi ko kuma a yi masa addu'a Allah ya gane da shi ya dawo kan hanya amma ba za a yi masa tawaye ba kuma ba za a bi shi da miyagun addu'o'i da tsinuwa da sauransu ba irin yadda wasu jahilai ke yi saboda in ya lalace to cutarsa kai ma za ta shafe ka to shi yasa al-fudail ibn iyad kamar yadda ya zo a littafin hilyatul auliya ta abu nu'aym yake cewa da yana da wata addu'a wadda yana da garanti da ya yi ta Allah ya karba ya ce to da zai sanya ta ga shugabansa ne ba zai mawa kansa ko iyalinsa ba ya ce saboda in shugaba ya gyaru to gyaruwan nasa zai tasiri ga sauran talakawa ya ce amma ni in ni addu'a to amfaninta ya taƙaita sai ni da iyalai na kawai bai shahi dukkanin ragowar sauran al'umma ba to kaga wannan yana nuna maka ne mahimmancin yin kyakkyawar addu'a ga shugaba Allah ya gyara shi to shine malam ya ce ko da fajiri ne cewa shugaba in yana fajirci ba a yi mai da'a to wannan fikira ce ta alkhawarij aƙida su ce da shi'a su a wurinsu shugaba bai da damar ya ba da doka matukar yana saɓon Allah da zarar ya yi saɓon Allah aka same shi ko yana ƙarya ko yana cin dukiyar al'umma ko yana zina ko yana caca ko yana sata shi kenan ko ya ba da doka ba za a karɓa ba to su ahli sunna sai suka saba musu saboda wasu hadisai wala Allah za mu ambace wasu daga cikinsu to ka gani sai da ce ya yi dan kwallo ne to wannan duk fikira ce ta yan bida jahilci yasa ta shigo cikin musulmai ahalus sunna wa man waliyar khilafata duk wanda ya jibinci shugabanci waje tama'an nasu alaihi ko da da ƙarfin tuwo ne kuma mutane sun haɗu a kansa sun masa mubaya'a waradu bihi kuma sun yadda da shi to shi ne sun yadda da shi akan wannan shugabancin da ya hau ko da da ƙarfin tuwo ne wagalabahum ya rinjaye su a wata nuskan aliyahum wa aliyahum ya zama maɗaukaki a kansu bisaifi ko da da makami ne takobi hatta fara khalifatan har ya zamo khalifa wasu miya amiral muminina kuma aka dinga ambatunsa da amiral muminina to wajibi ne a yi masa da'a hmm? ba cewa ai juyin mulki ya yi sau da haka ba za a yi masa da'a ba ba za a faɗi haka ba ko kuma a ai ya hau ne da ƙarfin tuwo to wannan duka za a yi masa biyayya za a ci gaba da abin nan ɗinsa inda ya riga ya kai duk da hanyar da ya hau ba hanya ce yardaddiya a musulunci ba wannan tsakaninsa da Allah to amma kuma saboda maslaha ta rayuka da zaman lafiya sai aka ce a yi masa a yi masa biyayya to shi ake kira da almutagallib eh to sai mala ya ci gaba da cewa aljihadu madin jihadi mai wanzuwa ne ila yau qiyama har zuwa ranar tashi alkiyama ma'al barri tare da shugaba mai da'a wal fajiri ko shugaba fajiri to in dalilin jihadi ya samu to za a yi jihadi ƙarƙashinsa e, shi ma wannan kaga alkhawarij a ba su yadda a yi yaƙi ƙarƙashin shugaba wanda yake fajiri ba eh saboda haka in dai musulmi ne dalilin jihadi kuma ya samu to ku sauran musulmi za ku mara masa baya ne sai a yi jihadin walgazo madin yaƙi mai wanzuwa ne ma'al amiri tare da shugaba ilayimil kiyamata har zuwa ranar tashin kiyama ma'al barri wal fajiri la yuturaku ba a barin jihadi ko da ko shi ba mutumin kirki ba ne ko da fajiri ne idan ya kira jihadi za a bi za a bi shi to ka gani ba za ka ce a ni ba zan yi ba dole ka yi misali kamar shugaban kasa ya ce to a fito a yaƙi 'yan ta'adda da suke addaban mutane kowa ya nemi makami to a nan wajibi ne kowa ya amsa in dai ba wanda adda lalura ko uzuri na shari'a ba ba za ka ce ya ni ba zan je ba a kashe daga banza eh to shine ake magana eh in ya kira abin da sunan jihadi na musulunci wa qismatul fai'i raba ganima eh ganima wadda an ka samu ba tare da an yaki ba kila Allah ya jefa tsoronku a cikin zukatan kafirai sai suka gudu suka bar dukiyoyinsu da abin nan ɗinsu sai kuka kwashe to shi ake kira da alfai'u to raba ta in an same ta wa iqamatul hududi da tsayar da haddodi haddin sata haddin zina da sauransu ilal a'imma shugabanni suke yin wannan an gane ba ɗaiɗaikun mutane ba Eh, duk wani hukunci in ya shafi haddi to shugabanni ake danka ma yanke hannun barawo ko yin bulala ga mashayi giya ko mai kazafi da sauransu da duk wannan shugabanni ke da wakilansu sau da haka ba a yadda su talakawa su dinga ɗaukar doka a hannunsu ba wannan yana haifar da fauda hayaniya da tashin hankali to shine ya ce madin mai wanzuwa ne laisa li ahadin bai halatta ga kowa ba an ya ta'ana alaihim ya zo yana sukan waɗannan shugabanni sau da haka bai cikin aƙida ta ahalin sunna wal jama'a mutum ya hau mimbari ya ta suka shugabanni wannan ba daidai ba ne an fahimci wannan yauwa su abinda wasu suka kasa tantancewa bambanci tsakanin suka da cin mutunci da wa'azi da nasiha daban-daban suke ita nasiha daga kai sai mutum ba a nasiha sama membari ko a social media ka wuce social media ya ina wa ne nasiha to wannan fadiha kake yi cin mutunci kake yi ita nasiha ana yin ta tsakaninka da mutum shi kuma wa'azi da irshadi shi ko ina ana yinsa ana yin shi cikin jama'a ana yin shi a social media ana yin shi saman mimbari da sauransu to wasu ba su fahimci me ake nufi da wa'azi ba abinda ake nufi da wa'azi bayanin hukuncin Allah da manzonsa shi a wa'azi duk abin da ya fita daga wannan to ba wa'azi ba ne an gane kaza hukuncin shi kaza daga Allah ko manzonsa kaza halatta ne ko kaza haram ne daga Allah wannan shine wa'azi ku yi kaza za ku samu aljanna saboda Allah ya ce kaza saboda manzo Allah ya ce kaza kar ayi kaza saboda za a samu azaba saboda annabi Allah ya ce kaza ko saboda annabi ya ce kaza to wannan shi wa'azi amma cin mutunci da suka da kage da sauransu to wannan ba wa'azi bane sunansa cin mutunci shi yasa ibnu rajab alhambali ya rubuta risala ya sa mata suna alfarku bainan nasihati wa ta'ayiri bambanci tsakanin cin mutunci da tozartawa da nasiha nasiha daban cin mutunci daban a gane to da haka in ka zo ka shiga shaksiyan mutum kana ta suka ce kana ta zaginsa kana tsine masa kana kaza wannan hudu ba da'awa kake ba fa kuma ba wa'azi kake ba to amma jahilai sai su yi ta kabbara ai ya isar da saƙo to yana da kyau a tantance in za ka yi nasiha tana da mahallinta in za ka yi wa'azi yana da mahallinsa in kuma cin mutunci za ka yi to tun farko ka faɗa zan ci mutuncin wani karka ce zan yi wa wani nasiha ko zan wa wani wa'azi ka gani eh eh duk ba daidai na ba sai dai in ya dama abinda an raddi mutum ya faɗi abinda ba daidai ba kuskure a addini sai a zo a nuna wannan abin kuskure ne kuma da dalili shi an raddi yawwa to in ya tsaya iya kuskuren wannan shi abu ne mai kyau jihadi ne yawwa abu kaza da wani ya faɗi ba daidai ba ne eh saboda dalili kaza da kaza da kaza wannan shi kuma nashi mukami da ba shi ma yana da babi a musulunci shi wannan jihadi ne yawwa abinda abba aso ka fita daga wannan ka shiga shakhsiyarsa da cin mutuncinsa da sauransu watakila ma a hada da zagi eh to kaga nan duk ya fita daga raddi ai eh eh eh eh eh wasu na karanta ba za mu ce duka ba ana samun masu karanta wasu sun karanta wasu sun koyar da littattafan ana samu wasu kuma ba su karanta ba eh ana samu eh to ai da an saki hanyar annabi shine sai a ta samun kurakurai eh tun yanzu Najeriya aka bude kofan wa'azi da da'awa da raddi kowa yayi sai aka makale ga cewa ai ai ai dokan kasa ta ba kowa dama ya faɗi duk abin da yake so eh to addini babu wannan eh in dokar kasa ta baka dama to shi addini bai baka dama ba eh wa'azin ma ba kowa an ka yadda yi ba yana da ƙa'idodi da sharuɗa da sauransu shi ma raddin haka yana da sharuɗa da dokoki ba kowa zai raddi ba so in dai ba a rufe wannan ƙofa ba a bar ma'abuta shi yasa ai kaga ko tambaya aka ce ka tambayi ma'abuta sani fasalu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamuna to ka gani ba kowa ne zai yi magana ba in abu ya taso a bar waɗanda suka cancanta su yi magana sai su yi magana saura sai su zamo 'yan saurari to sai mun gyara waɗannan abubuwa ɗin na fatar an gane wala yunazi'uhum kuma ba zai dinga jayayya da su akan shugabancin ba ba a jayayya da shugabanni akan abin da Allah ya ɗora musu an gane ko na harkar shugabancinsu wadaf sadaqati eh kamar misali a tsara abubuwa sai ka hau bari ka ce ai ba ku yadda ba eh mu talaka ba mu yadda ba abu kaza da gwamnawa ne ko ba mu yadda ba to wannan munaza'a ne eh munaza'a ne eh in abin hukuncinsa a shari'a ba daidai ba ne kawai ka faɗi hukuncin ka tafiyarka shi kenan in ya ɗauka kansa in bai ɗauka ba shi kenan wadaf sadaqati da bayar da sadakoki ilaihim in sun nema suka ce to duk wanda zai fitar da zakka ya kawo kamar yan saudiya ta sa doka hatta wannan iftar na ciyarwa sai dai ka yi shi a ƙarƙashin hukuma to kaga in an sa wannan to kai ma abin da za ka yi kenan in ka tashi bayar da zakka kai ma sai ka kai to munan kaman an yadda wannan tsarin shi su kuma hukuma su za su rarraba ga talakawa waɗanda suka cancanta e in ka aminta da su za ka iya ba su sai su raba babu laifi za ka iya ba su to shi ne ya ce ja'izatun halat ne nafizatun kuma sadakar ta zartu ta ma'ana ta ta yi to duk wannan khilaful mubtadi'a su sun ce ba a ba karkataccen shugaba zakka ya raba man da fa'aha ilaihim duk wanda ya miƙa ta gare su a jaza'atu anhu ta isan masa barran mutumin kirki ne kana au fajiran ko mutumin banza ne to wannan duka khilaful khawarij su ba su yadda a ba a ba da zakka ga shugabanni waɗanda ba masu to in ba za a ke mutum ya zama ba a subi ba ya za a ce mutum bai laifi ai ba zai yi ba eh ai ba zai yi ba eh to wannan in sun nema in kuma sun ba da kofa kowa ya raba da kansa kaga shikenan wa salatul jumu'ati da sallar jumu'a khalfahu baya gare shi eh tunda ka'idan musulunci shugaba shike jagorantar sallar jumu'a da sauran salloli sallan idi duk aikin sa ne eh da yake can da ana zaben shugabanni ne masu ilimi malamai eh kaga kaman alhajjaju ibnu yusuf wanda yana karkashin abin nan shugabancin wannan to kaga ai malami ne eh gwani ne a qur'ani sosai kama kaga kuma yana da abubuwa na fasikanci na kashe maluma da makamantansu to in sun shiga za su ba da sallah za ka bi su sallan juma'a wa khalfa man wallahu in kuma ya wakilta wani eh kila shi bai da dama ko bai cancanta ba to wannan da ya wakilta sai ka bi shi sai ka bi shi sai ce ja'izatun kuma in ayin sallar baya gare shi ta halatta baƙiyatun kuma mai wanzuwa ce ta matun cikakkiya raka'a taini raka'a biyu man a'adaha su alkhawari sun ce in kana jin tsoro in baka yi su azabtar da kai to zaka bi su in ka bi su aka yi juma'ar in ka koma gida sai ka yi azhar cikin gidanka su alkhawari to shine mala yace a wannan raka'a biyun da an kai tayi man a'adaha man a'adahuma wanda ya sake su wa huwa mubtadi'un dan bid'a ne eh ba ahlus sunna bane tarikul lil athari ya bar hadisai eh inda in ka dauko sahihul bukhari zaka yi ta ganin aikin masu habbai hmm zaka ga su abdullahi dan umar da sauransu zaka ga suna sallah akan miyagun shugabanni karkatattu karkatattu mukhalifun lissunna ya saba mu sunna laisa lahu min fadlil juma'ati kuma bai da falalar juma'a shay'un ba abin da za a bashi idza lam yara salata khalfal a'imma in dai baya ganin dacewar ayi a bi sallah bayan shugabanni man kanu duk da sun haka sanci eh barrihim wa fajirihim mutumin kirki daga cikinsu ko mutumin banza kaifa sunnatu abinda a karantarwa sunna an yi salliya ma'ahu musulmi ya yi salla baya gare su raka a ne raka a biyu ta juma'a kenan waya dina bai annaha tamma e kuma ya ɗauka cewa addini yake yi kuma a haka ɗin ta cika la ya kun fi sadarika min zalika shakkun kuma kar a samu wani kwankwanto a zuciyarka ka dinga jin wai anya sallan nan ta yi shugaban nan fa kaza yake eh yana fasikanci kaza yana kaza yana kaza yana kaza to su ne su alkhawari suka ce wai ka saki sallah to shine mala yace a wannan ba koyarwa sunna bane eh abi su sallat an gane abinda ma malamai suka ce ko da jinkirta sallar suke yi daga lokacinta ga inda shari'a ta ce a yi sallah amma su suna jinkirta ta sai sanda sun kaga dama to in lokacin ya kai ka yi sallat kuma in sun ka tashi tasu kuma ka zo masallacin kuma ka yi tare da su in ka bi su waccan taka ta zama farilla wannan ta biyu ta zama nafila kwarai ku haka duk wanda ana koya ma biyayya an gani yau to kaga duk ba haka muke ba saboda an saki karatu kowa shi kallon yake to ai kowa dole shugaba bai kamata yana kaza kuma shi in ka duba shi ma yana abubuwa watakila ma gidansa in yana da iyali ana kwamfilayan a kansa da za a tattauna da iyalinsa za ta ce ai azzalumi ne ai ba adali ba ne gani to shine almuhimmin mutum ya yi kokari ya kula da kansa ya gyara kansa tukuna na batar an gane wanda kake da dama ya masa nasiha sai kai masa wanda ba ka da dama in musulmi ne kai mai kyakkyawar addu'a tun da kai din da kai gyaro ba aikin kanka ba ne baiwa ce daga Allah ko ba haka ba da ya ga dama kai ma sai ya jarrabe ka eh tahrimul khuruj ala a'immatil muslimina to haramcin yi musu tawaye su jagororin musulmi eh mutum ya ce ya fita daga ƙarƙashin mulkin su shi ai ba shi gabaninsa ba ne eh to wannan haramun ne ko wa man kharaja ala imamin duk wanda ya balle daga jagorancin shugaba min a'immatil muslimin daga cikin jagororin musulmi kanan nasu ijtama'u alaihi kuma mutane sun haɗu a kansa wa aqarru lahu bil khilafa sun yadda da shugabancinsa sun miƙa masa waya shi sai ce ya tawaye shugaba wani ai ba shugabansa bane to wannan ba daidai bane bi ayi wajihin ta kowace fuska kana bin rida in dai su sun yadda da su aw bil galaba ko da karfin mulki ya hau amma shi sai balle to faqad shaqqa hadha al kharij asal muslimina to ya raba sandan musulmai gida biyu to wannan shi ake kira dan dan tawaye an gane ko yawo shi ake kira dan tawaye kuma shugabannin da ake magana su ne waɗancan dai da muka yi magana a kansu musulmi kuma masu doka a hannu yawa ba shugaba na ƙungiya ake magana ba an gane yauwa don kabar kungiyar wane to don mi da za a ce ma dan tawaye to waka wa tawaye wannan ba tawaye ba ne tun da kungiyar ba wajibi ba ce ita kungiya ba addini ba ce hanya ce wasila ce ta kira zuwa ga addini saboda haka ana auna ta ne da addini ba ana auna addini da kungiya ba ta yadda duk abin da kungiya ta shimfiɗa kai shi a addini abin da kuma bai cikin kungiya babu ruwanka da shi eh to za ka dinga auna kungiyarka ne da addini ina ta yi daidai kana tare da ita ina ta yi kuskure sai ka barta saboda haka kungiya wasila ce inda ta cika waɗancan ƙa'idodi da muka abbata wancan satin sharuɗa babu laifi in ka kana iya kana shiga kuma kaga baka iya shi kenan alwajibu shine ka riki sunna koyarwa alkitabu wa sunna ba dole sai ka zama dan kungiyar kaza ba ko dan kungiyar wani don ba za a tambaye ka ita ba ranar tashi ki a to su waɗanda suka rayu kamin kungiyar fa ko nan kusa kusa su a shehu usmanu dan fodiyo abdullahi gwandu aga babu wata kungiya da abin nan ba su san wani abu kungiya ba amma suna kan sunna kuma ana kyautata musu zato a gane yawwa eh to don kaga wani ya ce shi bai kungiya karka zarge shi eh shi kuma kai ya wuce gona da iri kungiya ba haramun bace in an cika ka'idodi na farko manufanta kada ya saba manufan alkitabu wa sunna an gane yauwa eh in kungiya ta zanta saba mu koyarwa Allah da manzon Allah to haramtacce kungiya ce an bayyanta ko yauwa sannan nabi ya zama kuma inda ake rayuwa din babu daula ta musulunci an bar kowa ya addininsa wannan babu komai eh babu komai kaga suna abin nan za ka iya abin nan za ka iya shiga ka yi abin da kake iya bayarwa in kuma ka gaba ka iya shi kenan sai ka riƙe alƙur'ani da sunna to amma sai ka ji an ce tun da wane ya bar wane a yi ɗan tawaye ne to da ba waɗannan shugabanni ake magana ba su ma ai ƙarƙashin shugabanni suke shi yasa in sun kai laifi ana hukunta su shi yasa in shugaban ƙungiya ya ce amana ka kana kai shi kotu kuma a hukunta shi ashe kaga shi ba shugaba bane da za ka bar kungiyarsa kuma bai da kotun da zai kai ka a hukunta ka ko yana da sai dai a ce an kore ka eto wannan gaga sai ka miƙa musu kayansu sai ka miƙa musu kayansu eh to almuhimma ana magana ne da shugabanni musulmai masu doka a hannu an gane masu jami'an tsaro masu kotu masu kaza tunan su ake magana an gane shugaban ƙasa gwamnoni ciyamomi sarakuna da sauransu waɗannan duk wakilan abin nan shugaban ƙasa ne to su ake magana a nan amma su shi shugaba na ƙungiya shugaba ne na addini an gane yauwa yake tsara harkan misali wa'azi ko karantarwa da sauransu shi shi ne ya aikin shi bai da doka bai da oda an gane? to saboda haka don ka bar shi to haramun ne a ce ma ɗan tawaye ba daidai ba ne wa khalafa al'athara ya saba ma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa in mata in ya mutu alkhariju alaihi wannan da ya masa tawaye mata mitatan jahiliya ya yi mutuwa irin mutuwar jahiliya ma'ana ya mutu tunda a jahiliya kaga babu tsarin shugabanci kowace kabila tana rayuwa ne gwargwadon al'amuransu eh waccan kabila ba ta karkashin waccan waccan kabila ba ta karkashin su haka suke rayuwa to wanda shi ma ya ce bai da shugaba bai bayan shugaban kasa bai bayan kowa to kaga ya zama irin suke in mutu akan haka ya yi irin mutuwar su abu jihal su abu jihal ba su da shugaba haka kawai suke rayuwa kawai wanda adda karhi ya yi zalunci ga mara karhi ya ci amana sai kwace masa dukiya haka suke ta rayuwa da sauransu babu doka babu kotu ba komai su haka kawai suke rayuwa mai karfi to shine ne zai yi abin da yake so to irin wannan mutuwa ake ake magana a gane ko? eh to nan za mu tsaya insha Allah eh tun da an fara kira wani sati sai mu tashi wala hilu eh na'am na ga an fara kira eh insha Allah tun da muna da wani karatu mun dawo sai mu ci gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh